أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da sake haduwa da ku a wannan darasi da muke gabatarwa na tafsiri dukkan lahadi daga magriba zuwa isha a nan masallaci masjidun rahma da yake ungo site wato balizun bude ko kuma site kaske nan a nan cikin garin yamai a satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 80 zuwa aya ta 81 a cikin suratul tauba a shafi na 200 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar yau muna sha shida kenan ga watan bakwai hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya daidai da 28 ga watan daya miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2024 muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya ala rabba Allah ya ce farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilaf rasulillah na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون
na'am kamar yadda alkawali ya gabata cewa za mu rinka taɓo waɗansu matsaloli da suka shafi zakka musamman a wannan zamanin da muke ciki matsaloli na zakka kamar haka ne muna taɓowa kaɗan-kaɗan a yau ma haka za mu fara da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan babi da yake bayani akan makanatu zakka fil islam wal maqasidu shar'iyya minha ya an ka ce makanatu zaka matsayin zaka a cikin addinin musulunci wani matsayi take da shi sannan kuma wal maqasidu shar'iyya minha me yasa Allah ya shar'anta ta domin Allah bai cewa ayi abu babu hikima a ciki Allah ba zai ce a bar abu ba babu hikima ciki ko ka gane ko baka gane ba ina fata mun fahimta to ita zakka dai kamar yadda muka sani ita ce rukuni na uku daga cikin rukunin musulunci ko ba ka bane da an ta yi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah an ka sa iqamatu salasai sai ita uzzaka ka ku ga ashe musulunci mutum ba zai cika ba in yana da halin da zai bada zakka sai ya yi sai ya bayar da zakka kaga wanga ya isa wato ya zamanto ya nuna matsayin zakka a cikin addinin musulunci abu na gaba kuma wato Allah ya sanya ta ta zamanto alama shi'arar liddukhuli fi din wato alama ce ta mutum ya shiga cikin addini sannan kuma ya cancanci a kira shi ɗan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun ko ba haka dan bane kuma ya nuna ba za a yaƙe su ba a ƙyale su fa in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa khallu sabilahum inna allaha ghafurur rahim sannan Allah ya nuna masu mulki al'ummar da Allah zai taimake ta jagora da wanda ake jagoranta su ne waɗanda suke tsaye akan ba da zakka wala yansuranna Allahu man yansuru inna Allaha laqawiyyun aziz الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور كما الله يا القول أن دباس بعد ذكاء زاسو أن نكون سؤالا نتاشى القيامة ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير حديثكم يا زود منذ صلى الله عليه وآله وسلم za a zo da mutum idan mutum ya zamanto bai ba da zakka ba an gane ko wannan abin da ya rowa da shi za a sanya shi zamanto shuja'a nan shuja ba ana rufin zarumin mutum ba a ta wato maciji wanda zai rika sarar shi to don haka dai yin ruwa da dukiya ko ta zakka ko kuma waɗanda Allah ya ba su bayar ba akwai hatsari cikin wannan lamari mas'ala ta biyu a gurguje shine al-maqasidu shar'iyya min fariidati zakka al-maqasid ya anti maqasid manufofin da suka sa aka shar'antar da zakka wasu daga cikin su na farko malamai sun kace tahqiqut ta'abbudi tana tabbatar da ibadar mutum ma'ana mutum zai bauta ma Allah bin tisali amrihi wal qiyam bi fardihi ma'ana mutum zai yi zartar da abinda Allah ya ce kuma ya tsayo akan abinda Allah ya farlanta mishi ma'ana ita zakka tana nuna mutum ya tabbatar da bautar da Allah ya dora masa ina fata an fahimce idan baka yi ba baka zamantowa cikin bayan Allah na gari waɗanda Allah ya tabbatar da cewa bayan shi ne na gari mun fahimta ko Allah subhanahu wataala yake cewa inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin sannan bayan da zakka yana nuna shukru ni'matillah ka gode ma ni'imar Allah bi ada'i zakatil malil mun'im al-muslim mutum ya bada dukiyar da al-mun'am bihi dukiyar da Allah ya ni'ima gare ta akan ka a matsayinka na musulmi Allah ya ce ka fitar da zakka in ka fitar ka gode ma Allah kuma sai Allah ya ƙara maka la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid sannan kuma tana tsarkake wato mai mai yin zakka tana tsarkake shi daga zulubai ma'ana za a yi masa addu'a kuma Allah zai karba a kankare masa zulubansa Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim kaga wannan za ka wato sanadiyar ai maka addu'a Allah saka da alkhairi Allah ƙara ma dukiya albarka ko ba haka ba sannan kuma tathhirul muzakki min ash-shuhi wal bukhl tana tsarkake mai bada zakka daga ash-shuh tsananin ruwa wal bukhl da kuma rewa ko ba haka bane sun ka ce ash-shuh ruwa da tafi al-bukhl ina fata an fahimci to kaga in ka bayar shi yasa Allah ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha kaga za a tsarkake su da su sai ruwa ta fita daga cikin wato abin nan shi yasa ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan muka duba yayi addu'a mummuna ga mutanen da suke wato son rike dukiya an gane ko ubadul mal ake kiransu manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ta isa abdud dinar tir da bawan dinari ba ana nufin dinari ya halicce shi ba amma rayuwarsa ne wato boton neman kuɗi ce yake wa abdul dirhami da bawan dirhami wa abdul khamisati da bawan riga sutura dai a sa mai kyau a fito cikin jama'a in u'tiya radi in an bashi ma'ana cikin rabo ko wani kaso ko wani abu ake rabo rabi zai yarda wa in lam yuta in bai samu ba sakhita sai ya bakin ciki ya ce ma addinin ba gaskiya bane ko ya koma zage zage malaman nan mun gane su da ba kan suna suke su ta isa wanta kasa ta isa ya wato taɓe kenan ko kuma tir da shi wanta kasa ya koma baya shine intikas wa idza shika idan ya taka kaya daga ashauka ne shuka ne sai aka ce shika saboda wawun din ta yi nauyi qala yaqulu sai a ce qila ba a ce qilla ya yi nauyi falan taqasha to kuma kada Allah ya sa ya cire wannan kayan ma'ana in musiba ta same shi kada Allah ya sa Allah ya dore masa doke mata wannan musiba sannan kuma abu na biyar zakka tana tsarkake dukiyar mutum sai kaga Allah ya sanya mata albarka abu na shida tana tsarkake zuciyar talaka min al-hiqd wal hasad ala al-ghani daga cikin dalilan da suke sawar yan fashi suna yawa cikin al'umma da yan kidnapping ba a fitar da zakka domin da ana fitar da zakka ana gina kamfunna kuma ba a babake da dukiyar al'umma kowa sai sama abin da zai yi na fata an fahimce ni don haka musulunci ya gabaci duk wata shari'a ta wani bature kuna son maganin yan ta'adda a tsaye da adalci a cikin al'umma abu na bakwai wa min maqasidil abin da daga cikin fardin zaka mudha'afatu hasanati mu'tiha wa raf'i darajatihi za a wato lillinka maka lada sannan kuma za a ɗaukar da darajarka masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim abu na takwas muwasatul ghaniyyi lil faqir mai kuɗi zai taimaki talaka saboda shi ma ya samu ya rage raɗaɗin rayuwa da yake shi sannan kuma abu na takwas na tara sun ka ce na ma'u malin zaka dukiyar zaka za ta haɓaka za ta ƙaru tun da duk wanda ya yi don allah allah zai ƙara mishi yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim in an ce sadaqat na akwai as-sadaqatul wajiba zakka sadaqa ce wajiba ko ne ce sadaqata an kace don Allah ya kira ta sadaka innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim kuma Allah ce ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin kaga min khairin ko min ne ba da alkhairi an gane ko annakiratu fi siyaqi ash-shart tufidu al-umum in jimalan man usul al-fiqh hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin sahihi muslim na abu huraira yace ma naqasat sadaqatun min mali sadaqa bata taba rage dukiya ba a a zahiri zaka ga tara mu amma Allah zai sanya ba abin albarka shi ne abin da ake nufi sai abu na goma tahqiqud daman wat takaful ijtimai ita zakka tana tabbatar da daman in an ce daman kamar lamun cewa abin da zai dore wat takaful ijtimai da kuma taimakekeniya ta al'umma wato tana nuna cewa in akwai ta za a samu taimakekeniya tsakanin al'umma ma'ana mutane za su so juna za su zauna lafiya idan aka ɗauki zakka aka ba wani aka ba wani aka ba mabukata ba ma bukatar in mun fidda zakka sai turawa sun buɗe ong ong ko organization organization an gane ko su zaka dan saboda su bata muna al'ummarmu da sunan proje proje sannan a zo a leke asirin kasashenmu ko ba haka nan bane a leke asirin kasashenmu a ce ba mu da kaza kullum muna da talauci ƙarya ne ba talauci gare mu ba namu ne ake sacewa sannan a cikin bankunan turai sai a zo da sunan za a taimaka mana saboda a san asirin kasashenmu da haka yana da kyau wannan yan uwa su abin da su san shi abu na ƙarshe a gurguje alaramba cikin bayanan da muka kawo na zakka wajen ta'rifi na halafiya mun ce tamliku juz'i mali sai muka ce mallaka shi ko tamliku mallakarwa ne tamliku juz'i mali ka mallakar da wani juz'i wani kaso na dukiyarka ayyanahu shari' wanda shari' mai shari'a muka ce Allah subhanahu wata'ala ko ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah min muslimin faqirin za a bayar da shi a mallakar da shi ga talak musulmi talaka غير هاشمي ولا مولاه ina fata an furce duka dai bayani ya gabata to mun yi kuskure wajen fassara kalimar tamlik shi yasa sai muka dawo muka ƙara yin bayani akan ta wannan shi ne abin da za mu iya faɗa a cikin wannan lokaci game da sha'anin zakka sai kuma wani lokaci idan Allah ya kaddara ana ran saboda bayani ya yi ɗan yawa a sake mai ta ayan nan wato wannan aya akwai daɗin karatu gari ta
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقال
kafin mu fassara wannan ayar akwai 'yan uwa da suke turo mana saƙo ko mu ce saƙuƙuka ta fuskar kafafen yada wato kafafen sada zumunta irin su facebook irin su whatsapp irin su sauransu ba mu da damar da za mu bi su ɗaya bayan ɗaya mu ce kore sai mun sai mun amsa masa amma dukkan su muna musu godiya Allah ya saka musu da alkhairi da wanda ya muna addu'a ko ya gaishe mu muka ji da wanda ya muna an baharil gaibi ba mu da labari duka Allah ya san su Allah ya biya su ko ba haka ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce farihal mukhallafuna al mukhallafuna waɗanda aka bari an gane ko nan al mukhallaf shi sunan shi a larabci ismul maf'ul akwai bambanci tsakanin al fa'il da ismul fa'il da al-maf'ulu da ismul maf'ul intabihu shi an ka ce ismul maf'ul can cikin sarfuna ismul fa'il cikin sarfuna in an ka ce al-fa'il ko al-maf'ul na cikin nahwu to kaga farihal mukhallafuna al-mukhallafuna a cikin ilmu sarf ismul maf'ul ne amma shine fa'ili anan ina fatan kuna fahimta kenan ismul maf'ul ba dole bane ya to maf'ulun bihi yana ina mutuwa shine fa'ili to al mukhallafuna bari mu fassara malaman zaure mu gabatar da fa'ili to da Hausa tana gabatar da fa'ili ne sannan fi'ili to al mukhallafuna waɗanda aka bari an gane ko gida fariha sun yi farin ciki bi maqa'adihim da zaman su da suka yi an gane ko suka zauna kalima kan maq'ad mun yi bayani a cikin yaren larabci tana ɗaukar ma'ana uku a asalin ma'anoninta maq'ad yana ɗaukar wurin zama maq'ad yana ɗaukar lokacin zama sannan maq'ad yana iya ɗaukar zaman shi da kansa sai da to masdar ne mimi ko da to ismul zaman ko ismul makan to anan sai malamai suka ce bi maq'adihim za a ɗauki masdariya ma'ana sun yi farin ciki da zaman da suka yi domin aiki ne suka aikata shi ko aiki yana tare da ni yana tare da zamani yana tare da wuri wuri da suka yi zaman su shine a cikin madina zamanin da suka yi zaman su a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fita a yakin tabuka mun fahimci wannan bi maq'adihim khilaf rasulillah suka yi zaman su bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka fita wajen yaki to kaga nan ko akwai matsala domin mutumin da ya fita bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya tafka asara ayoyi za su zo su yi bayanin wannan malamai suke cewa kalma ta khilafa an yi sabani wajen i'rabinta waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun ka ce mansubun alal masdar tunda an yi masa fatha kina a nemo dalilin da yasa aka yi masa fatha sai suka ce bi fi'lin muqaddarin madlulin alaihi bi qawlihi maq'adihim لأنه في معنى تخلف كنا أصلين شي تخلفوني خلاف رسول الله تند قعد هنا كنا أيكي أنا إيتي وقعدوا قعودا تو مصدر كنا سيشي نيابا أكا مصدر نقعد كوكو آآ شي قعد مصدر أما أنا ديكي دوكا خل وتتخلف كنا تخلفوا خلاف رسول الله sun yi zaman su ba su fita bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da manto an yi masa nasba ne akan matsayin masdar waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a athani na biyu annahu maf'ulun li ajlihi maf'ulun li ajlihi abinda don shi aka yi kenan takhallafu sun yi zaman su khilafa rasulillah ay min ajlihi dan saboda su bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kai zaman su ba su da niyyar fita ina fata an fahimci kenan ko sun yi farin ciki an gane ko dan sun zauna bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ki fita ko ko sun yi zaman su dan kas su ki fita su bar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita shi kadai kenan farihu li ajli mukhalafatihim rasulillah sun yi farin ciki dan sun saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haifu madahu wal jihad manzo sallallahu alaihi wa sallam ya fita jihadi wa takhallafu sun kai zaman su hum anhu ko ko bi qu'udihim saboda zamansu da suka yi mukhalafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam don su saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a shi khilafa rasulillah za a yi masa intisabi ne ala zarfi kenan ma'ana khilafa bi ma'ana ba'da an gane ko kenan farihal mukhallafuna bi maq'adihim ba'da rasulillah sun zamna wato suna bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su fita ba kaga wannan bayani ne na lugha kalima ta khilaf kenan tana ba iya ɗaukan masdar kamar ka ce khalafa yukhalifu sai ka ce ni khilafan wa mukhalafatan qatala yuqatilu qitalan wa muqatalatan nadala yunadilu nidalan wa munadalatan ko ba haka nan bane to dan haka dole da abi abubuwan a hankali to sun yi farin ciki kasancewa su bayan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce to wakarihu sai sun ka kyamaci an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim su taimaka ma addini bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da mi da kuma kawunansu duk cikin alkur'ani in ji malaman har da alkur'ani in ana maganar jihadi sai allah in ya kawo dukiya da kawuna to yana gabatar da ni yana gabatar da dukiya akan kawuna wajahidu bi amwalikum wa anfusikum suka ce sai wuri ɗai tal cak kaga har da sai taimaka maka ko ba haka bane wuri guda kawai allah gabatar da rayuka akan ni akan dukiya cikin suratul tauba wannan sura da muke cikin ta inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna to bi ne hikimar me yasa ko ina sai Allah ya gabatar da dukiya yanzu malaman malaka su ko sun shigo wani sai ce ka ji su da kakali ina ruwan sai malaman balaga suke cewa ta alqur'ani saboda can ana zancen za a ba ku wato ku ciyar da dukiyarku ku sa dukiyarku da kawunanku sai aka fara da dukiya duk da yake dukiya tana da muhimmanci ga dan adam amma ya fi son ransa da ni da dukiyarsa to amma can da an ka je wajen biya saboda Allah ne zai biya sai ya fara biya mafi tsada inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna wajen biya da babba ake fara ko ba haka bane haka sun kace kenan sai an fara da babba a bashi ana ba da kissa wani kuturu shi da karami an ka fara ana ba da labarin wani kuturu ne wasu yi mai mota ya buge shi yana saman jaki to shi kenan aka samu duk da aka duba jaki ya mutu kuturu ya tashi ya ce to a biya kuɗin kahu kun san kahu ko ai wannan abu da ake azawa saman jaki ko ya ce don shi jaki jazaman ne wai kada a fara da jaki a ce to ai kahu an yahi sai ce a'a za a fara ne da biyan kudin kawo don shi jaki zai zama da sai Allah ya kyauta wa qalu sun ka ce la tanfiru ka ku fita fil harri a cikin lokacin tsananin zafi ma'ana kenan wannan lokaci na na zafi ina fata an fahimci wa qalu la tanfiru fil har suka ce kan ku je ku yi yaki a cikin mi a cikin lokacin zafi wannan ayar da abin da muka fassara ta ƙunna da jahannama a shirku harra laukaru ya fahu ka ce musu wutar jahannama ita ce mafi tsananin zafi da dai sun kasance suna da sani ina fata an fahimci ma'ana da suna da sani da jahannama ita ce mafi tsananin zafi ita ya kamata su yi gudu ba zahin duniya ba ina fata an fahimci a lokacin da muke kawo tafsiri na jalalaini ban sani ba kuma fassara kalimomin yace farihal mukhallafuna kenan waɗanda aka bari an tabuka waɗanda aka bari suka zauna gida ba su fita ba da yakin tabuka bi maqa'adihim saboda sun zauna bi qu'udihim khalfa yace ai ba'ada bayan rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa karihu sun ka kyabaci an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim su taimaka ma addini da dukiyoyinsu da kawunansu an gane ko fi sabilillahi dan daukakar da kalmar Allah wa qalu yace ai qala ba'dhum li ba'd sashin su yace da sashi la tanfiru fil har kakku fita la takhruju ila al-jihad fi al-har a cikin lokacin zafi qul naru jahannama ashaddu harra kace wutar jahannama ita ce mafi tsananin zafi min tabuka daga tabuka fal aula abinda an mafi dacewa da ku fal aula kina abinda an mafi dacewa da su an yattaquha su ji tsoron afkawa cikin wutar jahannama bi tarki takhallufi su barbarin fita ma'ana su fita kenan law kanu yafqahun da sun kasance suna da sani ya'lamuna zalika da sun san haka nan ma takhallafu shine jawabul amr law kanu yafqahuna ma takhallafu ko la ma takhallafu da sun kasance suna da sani da ba su tsaya ba suka yi gaban su gida ina fata an fahimci a wancan satin da ya gabata mun kawo hadisai da suka zo daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da zahin wutar jahannama ko ba haka bane an mun kawo tafsiri na ibnu kathir maganganun da ya kawo karkashin wannan aya to da yazo karkashin hadisan da ya kawo sai ya ce wal ahadithu hadisai wal atharun nabawiyya da kuma ababen da aka ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam fi hadha a cikin wannan sha'ani na zafin wutar jahannama kenan kathiratun suna da yawa kwarai da gaske to irin wannan za ka ga malamai suna yin amfani da wannan don suna maka akwai dalilai da yawa sai ka ji an ce wal ayatu bi hadha al ma'na kathiratun jiddan wal ahadithu fi hadha al ma'na kathiratun jiddan ko bi hadha al ma'na dan ka san yadda ake dirasa ta hadisi ina fata an fahimci shi ilimin hadisi yana buƙatar ka san yadda ake bincike ba wai duk hadisin da kan wawo ba ka ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ka yi karatun hadisi ta'silan wa tatbiqan ta'silan malaman da suka rubuta ka'idodin da ake tace hadisi tun daga farko na farko har zuwa yau ka same su suka yi ad-dirasal mawdu'iyya na fata an fahimci ko kuma tatbiqan wasu malamai sun zo sun yi tatbiki hadisi kaza bai inganta ba ga dalilai ga dalilai sannan kuma waɗansu sun yi littattafai nazman ma'ana sun yi manzumat abin ake cewa waƙe waɗansu kuma sun yi su nasran yanzu in kan dibi alfiya ta imamu suyuti nazmu in kan dibi nukhbatul fikr na ibnu hajar al-asqalani menene nasr sai ka tattara su sannan kuma tahqiqin hadisai ko sharhin hadisai ko ko sannafa hadisai hadisan aqida kamar da su gefe hadisan fiqh kamar da malamai suka yi ahadithul ahkam ko ko ahadithul aqida sannan kuma ko ko hadisan da suka inganta da waɗanda ba su inganta ba ina fata an fahimce ko ko asbabu wurudul hadith dalilin da suka sa hadisi yazo imam muslim ina da allamu fi asbabil hadith an gane ko duka wannan yana da kyau ko ko karatun hadisai a wato ta fuskan malaman hadisi a wani zamani za ka ce wani yakin da malaman da suka shahara a wani zamani ya littafai a kansu a karni na bakwai a karni na takwas abin da ya kamar haka ko ko malaman hadisi a yanki kaza malaman hadisi na makka malaman hadisi na kasar sha malaman hadisi na kaza a zamani kaza ko ko tun daga wancan zamani har zuwa ga wannan zamani sannan madarisul hadith madrasoshi na hadisi da aka yi akwai madrasa ta hadisi ta kaza akwai madrasa ta hadisi ta kaza ko ko manhajin da madrasa ta kaza ta dauka a wajen tace hadisi da madrasa ta kaza da madrasa ta kaza amma ba haka kawai za ka zo ba kana bayanin hadisi ka faɗa wa mutane abin da kanka dama Allah ya taimake mu to da haka dai amma an rama sai Allah ce falyadhaku qalila
فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون na'am falyadhaku qalilan a cikin jalali ne ga abin da yazo shine su yi dariya kadan fil dunya alal duniya dama kafirai da munafikai suna al'ada su ce su yi dariya ga masu imani a nan duniya in sun ganka rigarka ko sun ga 'ya'yan musulmi da hijabi duk wata alama ta musulunci suna dariya shi yasa duk musulmi yayi hattara da izgili da musulmi ko yi masa dariya dan ya aikata wani abu da addinin musulunci mu yi hattara da wannan sifa ce ta munafikai sifa ce ta ta kafirai ina fata an fahimce ni to falyadhaku qalilan su yi dariya kaɗan fi duniya a duniya wal yabku kathiran kenan wal yabku yace fil akhirati su yi kuka a lahira kathiran mai yawa ina fata an fahimce ni jaza'an sakamako ne bima kanu yaksibun na daga abin da suka kasance suna aikatawa yace khabarun an halihim Allah ya bada labarin halin su ko bi sighatil amri da umurni domin da Allah ce wal yabku su yi kuka ma'ana nan in an ce su yi kuka al'amru shi daga cikin al-insha'u bai daga cikin al-akhbaru akwai al'insha akwai alkhabar al'insha shi ne abinda baka iya cewa gaskiya kake ko ƙarya kake amma alkhabar shi ne ya tamilu sidq wal kadhib to da yace wal yabku kathiran tunda fil akhirati la kuma umurni ne ya basu to nan al'insha bi ma'anar khabar kamar yadda alkhabaru ya ati bi ma'anar insha wallazina yutawaffawna minkum wa yadruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin tatami wa ashra kaga labari Allah yake bayarwa bai ce bi yatarabbasna bi anfusihinna ba amma sai ba su ce idda ta zan wajibi to alkhabaru bi ma'anar insha to nan kuma al insha bi ma'anar khabar tun da ya ce waliyabku kafiran su yi kuka mai yawa ma'ana a lahira za su yi kuka kaga labari da ake maka to in ka iske kalima kaɗan a cikin littafi baka san ma'ana ba saboda in babu ulumul ala tare da kai baka gane menene ma da yake so ya ce sai ka sa tsammani idan kana magana da yaren larabci shi da ya isa wannan bai isa ba dole akwai abubuwan da ana bukatar su Allah ya taimake mu to wannan shine abin da malam mai jalali ne ya kawo ko in ce cikin tafsirin jalali da aka kawo tun da mun ce mutum biyu ne suka yi jalali da tun da ba malami guda bane to Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa falyadhaku qalilan malaman lugha suka ce qalilan da kathiran an yi musu irabi guda biyu wasu daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa ma'tufa ne alal masdar kenan aqafi na an kai akan masdar kenan falyadhaku ضحكا قليلا وضحكا قليلا وبكاء كثيرا ستي فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a an yi mansuba ne ala zarfayi zaman zarfayi kiran guda biyu ne an shafi nuna lil idafa ai falyadhaku zamanan qalilan walyabku zamanan kathiran jaza'an bima kanu yaksibun ina fata an fahimce shi kuma jaza'an sai ka ɗauke shi matsayin maf'ulun li ajlihi ai in aka ce maf'ulun li ajlihi jaza'an sakamako ne bi ma kanu ya faru da ai dan sakamakon abin da sun ka kasance suna aikatawa ne ina fata an fahimce ni waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun ka ce jaza'an za a yi masa masma ne a matsayin masfar ai yu ta zauna jaza'an bi ma kanu ya kasi kaga dole sai ka ji maganganu da malamai kada ka zo ka ɗauki karatu ka ce a kai abin da ka gada ma shi za ka faɗa ba haka karatu yake tafiya ba ina fata an fahimce ni idan muka zo cikin littafin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur da yake kawo al-munasaba bainal ayat mun faɗi wannan ko to da yazo wannan aya ta falyadhaku qalilan walyabku kathiran jaza'an bima kanu yaksibun munasabar ta da ayoyin da suka gabata ko da ayat da ta gabata sai yace tafri'un 'ala al-kalam as-sabiq in an ce tafriya daga alfar'u ne shine reshe ko rehi kenan wagga magana reshe ce akan magana da ta gabata min zikri farhihim saboda an ambaci farin cikin su wa min ifadati qawlihi qul naru jahannama ashaddu harra da kuma an kace kace da su ta jahannama ita ce tsanani tsananin mafi tsananin zafi minat ta'ridi dan saboda ai ta'ridi jirwaye mai kamar wanka an gane ko an ka ce bi annahum ahluha don a nuna su yan mutane domin da aka ce kullu naru jahannama ashaddu harra kace wata jahannama ta fi tsananin zafi ai ba ce sun shige ta ba amma me yasa aka kawo wata jahannama malam bahaushe an ka ce makawo an ka ce mai zo ba rami ya ce to in babu ramin ya kawo sunan ramin ko ba haka ba ta'ridun bi annahum ahluha wa sa'iruna ilayha kiran kago ga ala ayar tana da alaka ne da busharar da da gudun da suka yi mutan jahannama sai aka nuna su dan mutan jahannama ne kuma su yi dariyar su a nan duniya a lahira za su sha wahala mai yawa wannan shine alakar wannan ayar da ayoyin da su ko da ayar da ta gabata kai in ce ayoyi ne ce sun yi yawa ina fata ta amince falyadhaku qalilan su yi dariya kadan walyabku kafiran su yi kuka mai yawa jaza'an bima kanu yaksibun sakamako ne daga abinda wato sun ka aikata kafin mu je daga cikin tafsiri akwai matsala guda biyu da nake so yi ishara zuwa gare su matsala ta farko shine mun tafa faɗa akwai wasu abubuwa da malamai suka kawo cikin ka'idodin tafsirul qur'an bil qur'an su ne ake kira mu'tamadur rabt Dr. Ahmad Muhammad Al-Buraidi na ƙasar Saudiya ya kawo su a cikin wata muzakkira da yi mu'tamadun rad waɗannan suna sauƙaƙa maka tafsirin Al-Qur'ani idan kana tafsirin Qur'ani ko da baka duba tafsirin kowa ba ba na shiga ka duba ba ha ka dibi tafsiri ma 40 kana dama ko 60 ko 100 ko ba haka ba amma misali in kana son yanzu ka hada alaka tsakanin aya da aya ko ba shi ne tafsirin Qur'ani da Qur'ani ba to abubuwa guda hudu za ka hankalta mu mun ka ce na farko al-lafzu ko ba ka da bane na biyu alma'ana na uku alhukumu ko alƙisa ba daidai sai na hudu alhukumu ba shi ke nan ba to a nan fari almukhallafuna kalima ta almukhallafuna bayan mun doko ta a luka mun yi ta'arifin ta mun kare mun faɗi ma'anarta to me ma'anarta a shari'a sannan kuma ya za mu yi mu fitar da ayoyin da suke da alaƙa da ita kaga allafzu sai mu zo da lafazi duk inda kalima ta khallafa khallafa ta zo da ma'ana barin mutum bai fita a wajen yaki ba ta shiga ciki ina fata an fahimci duk kalmar da take da alaka da ita rashin fita ta shiga ciki sai zaman toto kenan duk ayoyin da suka zo a cikin alkur'ani suka bayanin wannan ko cikin suratul ahzab misali ko cikin suratul fath ko wata sura ne da Allah ya bayani wanda ba su fita ba shikenan shine wannan shine abin da zai hana su wanda zai ce to ai malam bayani dai an kari ban ji abin da an kace ko ba ka bane Allah ce qul lil mukhallafin min al a'rab satud'auna ila qaumin uli ba'sin shadidin tuqatilunhum aw yuslimun fa in tuti'u yu'tikum Allahu ajran hasana wa in tatawallaw kama tawallaytum min qabl yu'adhibukum adhaban alima kaga wannan ya shafi hukuncin at takhalluf duk da yake ba kissa guda bace sannan ce sai yaqulu lakal mukhallafun min al a'rab shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana kaji daga cikin dabi'oyinsu ce dukiyoyinsu da da ƴaƴansu sun shagaltar da su kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah shikenan kaga sai ka dauko sannan da ayoyin da suke nuna cewa mutum bai fita ba amma ba a yi amfani da kalma ta ni ba ta at-takhalluf nan kaga al-ma'ana da aike shi ko ba haka nan bane ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rabi an yatakhallafu an rasulillah kaga bai dace ba to duka wato da kuma kalima afwan inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walau aradul khuruja la a'addu lahu mudda walakin kariha Allahu bi'atahum fasabbatahum wa qila qudu ma al-qa'idin kaga sabbata yana nuna su fita ba amma ba takhallafa an kai amfani da shi sai ka zo zuwa ga al-qissa sai ka dauko kissoshin su kissoshin su sun zo a cikin suratul tauba sun zo a cikin suratul fatih sun zo a cikin sura kaza sai ka hada sannan kuma abu na karshe sai ka zo ga alhukum duk wanda bai fita ba to hukunci biyu gare shi ko ya zamanto yana da uzuri ko bai ko bai da uzuri in bai da uzuri ya zan ya zan munafiki in yana da uzuri kuma shi ke sai a ɗauki uzurinsa la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru uli dharari ko ba haka nan bane ko kuma ghayru uli dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ko ba haka nan bane imamu hamza da al-imam kisai imam nafi an gane ko da shi da imam kisai da imam khalaf an gane ko sun karanta ghayru uli dharari nafi da abu ja'far da ibnu amir da kisai da khalaf kenan su sai ka hidda su wanda bai fita ba saboda yana da uzuri aya ba ta ɗaukar ba ta yi masa hukuncin munafiki kar ka sa sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin munafikai la yastawi alqa'idun min almu'minina ghayra uli ad-darar ko ghayra uli ad-darar wal mujahidun fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idin daraja wa kullam wa'ada Allahu al-husna wa faddala Allahu al-mujahidin 'ala al-qa'idin ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahma wa kana Allahu ghafuran rahima wadanda ashabul a'zab ne sai ka fitar da su sannan kuma wanda musu fita ba Allah karbi tuban su ba su shiga ciki gakkace sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafirai ne laqad taba Allahu ala an-nabiy wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazibu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim raufur rahim wa ala ath-thalathati alladhina khulifu ay wa taba ala ath-thalathati alladhina khulifu haka zakai amma waɗancan kuma sai su koma munafikai sun yi kwancin su wutar jihar da ita ce hukumar su Allah ke mana sai mun gane wannan ka'ida da kyau mun gane wannan ka'ida da kyau sai abu na biyu jaza'an bima kanu yaksibuna sakamako ne na abin da suka aikata a nan akwai wani usulubi da malaman balaga ta alqur'ani suke kira al'udulul qur'ani al'udulu ba jam'i ne na al'adilu ba nan wato kauce ma wani usulubi zuwa ga wani usulubi kauce ma wata kalima zuwa ga wata kalima kauce ma ma'arifa zuwa na kira ko na kira zuwa ma'arifa ko ko kauce ma ambato sai a shafe kalima ko ko kauce ma wata jumla jumla ismiya zuwa jumla fi'iliya ko fi'iliya zuwa ismiya duk kalimomin alqur'ani gaba ɗaya alqur'ani yana da alaka da su a kwanakin baya da suka gabata mun gabatar da muhadara a jami'atul tadamul akan al-ulumul qur'ani to ba zan yi bayani mai yawa akan shi ba a nan da ya ce jaza an bi ma karu ya fi nuna mai zo hankali kan kyau sakamako ne da abin da suka aikata ana iya cewa jaza an bi amalihim ko ba karabin sakamako ne da ayyukansu amma me yasa yake amfani da bi amalihim ko kufrihim ko fiskihim sai yace jaza'an marmakon ma yace jaza'an bi takhallufihim ko ya ce jaza'an bi a'malihim domin a'malihim akwai al-nifaq sannan kuma akwai at-takhalluf duk da shi at-takhalluf din nan nashi ne ala nifaq mun gane wannan to me yasa bai amfani da wannan ba sai malamai suka ci tuna al-udul al-udul saboda qur'ani yana son cikin wuri guda za ka iya fitar da ma'anoni masu yawa to da ya ce jaza'an bi makaru ya wata ma'ana da a samu ƙari inda ya ce jaza'an bi a'malihim ba za a samu wannan ma'anar ba mun gani wani kuma gani in an ka ce jaza'an bi a'malihim an saka ka musu da ayyukansu to yanzu in ya ce jaza'an bi makaru ya sakamako ne na abin da suka kasance suna aikatawa ai bi wato bi makaru ya billabi wato karu ya shi ne cewa al'udu saboda a nuna maka Allah bai sa su wuta ba sai don sakamakon aikin da sun ka kasance suna aikata ba sannan da ya ce bi ma kanu yaksibuna kanu fi'ili madina amma yaksibuna fi'ili mudari'i ne yufidu tajaddudu wa takra ma'ana kafircin su da abin da sun ka kasance suna aikatawa yau da gobe mun gane wannan to wannan al'udul qur'ani kenan shi yasa cikin suratul suratul qasas da Allah kawo kissar fir'auna yace inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithin wa numakkina lahum fil ard sace wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ما كانوا يحضرون قوة يرى فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحضرون ويرى فرعون ونري فرعون وهامان كنم ويرى فرعون وهامان وجنودهما أقراءة حمزة الكسائي خلف يرى زاسو غني نوريا زامو نونا مسلم تو ميسا انتي ما كانوا يحضرون in ka tiri ta fantar shi sai ma zawala mulkihim shine suna tsoron mi gushewar mulkin su to amma me yasa Allah kawo ma kanu yahdharun bai ce wa nuriya fir'auna wa hamana wa junuduhum zawala mulkihim ai da isa zawala mulkihim to amma dan a nuna maka ma kanu yahdharuna Allah allamul ghuyub ya san abin da ke cikin zuciyarsu sai ya amfani da abin da zai nuna maka abin da suke tsoro da cikin zukatansu sannan abin da suke tsoro ba wai gushewar mulkin ba kubcewar bani isra'ila za ta iya shiga ciki sannan su sa a yi musu bore zai iya shiga ciki ma'ana alkhairan da suke samu dai kuma da wahalar da za su shiga sai ce ma karu ya halaru bai ce zawa da mulki ba ina ba ta ana fahimta ta wallahu ta'ala a'lam ana da muje aya ta gaba fa irma ja'aka Allah
fa irma ja'aka Allah ila ta'ifatin min fasta'zanu فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالعقود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين na'am Allah ce to fa in raja'aka Allah in muka duba cikin jalalai za mu ga ce raddaka kenan idan Allah ya dawo da kai kenan raddaka Allah idan Allah ya dawo da kai min tabuka daga garin tabuka ko daga yakin tabuka ila qa'ifatin minhum zuwa ga wata jama'a daga cikin su mimman takhallafa bil madina waɗanda suka yi zaman su gida a madina ba su fita ba min al munafiqina da munafiqai ba mu'minai ba saboda mu'minai ba kowa ne abai fita ba wani ya fita wani bai fita ba saboda yana da uzuri ko ba ka bane wani kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ya zauna ba sai mun fahimta ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ya zauna domin bai yiwa kowa ya fita idan aka fita aka bar mata da yara aka kawo Madina haji ba bai yiwa ba ila fata ana fahimta ta dan haka wani ya zauna ne saboda wani aiki da yake yi musulmai shi yasa rashin gane wannan shi ya kawo mu da matsala a cikin al'amuran mu yanzu nan yanzu karatu ne mutum da muna yi ko ba karatu ne wani bai shigo masallaci ba amma shi ke tsaron kayan mutane da aure ke ne yana aiki sai wani to me yasa bai shigo ba a'a ni bai dace in zarge ka ba in kana ba musulunci aiki kai kuma bai dace ka zarge ni ba in dai akan manhajin da musulunci ya karantar mu kai kama can ni in kama can wancan ya kama can duk sai mu yi aiki to amma yanzu matsalar kowa sun shiga wani kowa ya aje aikin wani zo ya dashi sai al'amarin ya lalace ana taro a gida na family sai ba a ga wani ba to wani da ba a gani ba ya kamata a karɓi uzurinsa ba a san dalilin da yasa bai samu zuwa ba bai yiwuwa a ce za a yi al'amari wanda ya shafi family a ce kowa sai ya zo ba za bai taɓa yiwuwa ba to amma waɗanda ba su zo ba a kore yana da uzuri wani zaman sai yi to shi wanda an da uzuri a karɓi uzurinsa wani kuma tana yiwa ma a'a shi ya je ne ya biya wani wuri ya su muku abinci ko abin sha saboda ya ji labarin taron to in bai zo cikin lokaci ba sai a gane cewa dan saboda al'umma ne ya yi jinkiri wannan abin shine babu da shi shine ke kashe mu shi ne yake sa muna takarar laifin mutane ka tsara aikin ka yadda za ka yi aikin musulunci ba laifi wanda yake da dama ku zo ku tare shi wanda bai da dama yana tsere musulunci aiki shi ma Allah ya bashi nasara me ya matsala musulmi yana ma mu- mu- musulunci aiki a nan Nijar wani yana Najeriya wani yana South Africa wani yana America dukkan suna kuma akan manhaji na akida suna musulunci aiki me ya matsala su zo su dubu dari ma su ba wuce dubu dari me ya matsala babu matsala المهم يجد فإن رجعك الله إلى طائفة منهم ممن تخلف بالمدينة من المنافقين فاستأذنوك للخروج سيسوك نيمك باس داما سفتا an gane ko fasta da muka lil khuruji ma'aka suka nemi ka ba su dama ka fita tare da su ila qaswatin ukhra zuwa ga wani yaki na daban fa qul kace lahum da su lan takhruju ma'iya abadan ba za ku fita tare da ni ba har abada ina fata ku fahimci akwai kullun takhruju ma'i abadan akwai kullun takhruju ma'i abada mai karatun alqur'ani wannan ikhtilaful qira'at ne wanda bai da matsala wajen ma'ana qira'at sun canza yadda ake karanta harafin ya canza amma ma'ana ba ta canza ba akwai kuma wanda ma'ana za ta canza to wanda yana daga cikin wanda ma'ana ba ta canza ba domin in muka duba imamu hamza da imamu kisadiyu da khalaf da shu'ba sun karanta fa kullun takhruju ma'i abadan to da wanda yace ma'i abadan da wanda yace ma'i abadan duk ma'ana ba ta canza ba ba za ku fita ba tare da ni abadan har abada walan abadan har abada walan tuqatilu ma iya aduwa ba za ku yaki makiyi ba tare da ni har abada kenan innakum raditum bil qu'udi awwal marra ku kun yarda da zama kun zaban makan ku zama an gane ko kun zamba ta kun daura zani ko ba haka bane za a wajen yaki ka ja da baya kenan ka zan ka zan mace raditum bil qu'udi awwal marra sai Allah ce to faq'udu ku zamna ka ce da su ku zamna ma'al khalifina tare da waɗanda suka zauna al mutakhallifina an al ghazwi waɗanda suka zauna ba su fita wajen yaki ba minan nisa'i na mata wasu biyani da ƙananan yara ko ba ka da su ne su biya an gani ko wa ghairihim da wani su kenan da wanda ya zauna saboda uzuri da wanda ya zauna saboda ya tsare gari kada a kawo mu madina hari da kuma wanda yana da uzuri to wannan shine abin da an ka umarce su da shi faqudu ma al khalifi anan sai kai hatta ina fata ku ce da an ka ce faqudu ku zamna ba an yi musu umurni bane dan su zauna na al'amru wato an yi musu umurni ne na gaci domin Allah bai ce man mumini ya zauna kai ta wajen yaki domin shi umuri a yakin ko ba ka da bane wa yace a wajen yaki in fi ruhi fafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum Allah ne ce a fita to kuma shi ce ma wani ya zauna a a wanga umurni ne na in baka yi imani ba to kai zaman ka ma'ana matsayin gace shi ko matsayin tahdidi yake na kuri da tsoratarwa in ji malaman zauci mun ji wannan da kyau Imam Ibn Ashur da ya zo karkashin wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato um, fa'in raja'aka Allah ila ta'ifatin minhu yace tafri'un shi ma matsayin reshi yake alama adana bihi qawlu akan abin da fadar Allah ta sanar adana ta sanar qul naru jahannama ashaddu harra tunda Allah yace wutar jahannama ita ce mafi tsananin zafi yace id far'un ala al-ghadab alayhi kenan wannan maganar Allah ce wutar jahannama ta fi tsananin zafi wannan reshi ne wanda take nuna fushin Allah a gare su wa tahdiduhum iqabun akhar lahum kenan kiman sannan Allah ya saki musu wani narko da wata uquba ma'ana Allah ya musu kacewa ta azaba alqawlin wata azaba daban bi ibadihim am musharakatil muslimin fi ghazwihim kenan azabar lahira ga ta canja annaba azabar duniya kuma an yi hana ma fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam babu musiba babu asara a ce annabi yana da rai sallallahu alaihi wasallam kana da lafiya kana da dama ka fita wajen yaki tare da shi ka samu babban gara basa amma sai ka yi baccinka faq'udu ma al-khalifin to kaga ga in mutun ya wannan asara yanda Allah ya fushi da shi qul nar jahannama ashaddu harran tana nuna fushin su a lahira nan faq'udu tana nuna Allah ya fushi da su ba a bukatar aikin ka mutun ne zai yi taimaka maka bayan baka bukatar taimako sai ka ce mai bari ko ba ka nan bari kana jin yunwa kana bukatar dala 40 ka ci abinci sai wani ya hana maka ko ba ka nan bari ana nan ana nan yunwa sai yi tsanani sai ka faɗi sai aka dauke ka aka gaida likita sai aka baka magani sai ka warke bayan ka warke sai haɗu da kai sai ya baka jikka goma ce ka ci abinci me amfani wannan jikka goma ba ta da amfani to tun da kun ki fita fa ka hudu kun zaman ku gace ne ba wai ana nufin musulunci ya ce kowa ya zama shi ba ina fata an fahimce ni ya ce to wannan shi ka ku sun tafka babban asara Allah subhanahu wa ta'ala ya hana su shi yasa ma da an kace musu kullun tattabi'una kadhalikum qala Allah min qabl fasayaquluna bal tahsuduna bal ka كانوا لا يفقهون إلا قليلا إلى ما تنفجي تقول الله يقول فإن رجعك الله إذا الله يدعو لك ما لم نلغ سكتي تو أقوى تقنى كو أقوى نكسور لغن سكي إن الله رب تمو نيو دقوبي سيكت متن ياتي أرجعه كو يتي رجعه أصل الرجاء يا داو كما كان بني to in a ka'idar larabci in fi'ili bai tafiya sai an kara masa shadda in bai ta'addi sai an kara masa shadda ko an yi masa an kara masa alif in nace zahaba yayi ya tafi to yanzu in nace azhabahu kaga ina neman ya ta'addi sai na kara mishi alhamza ko in ce zahabahu ya tafiyar da shi ko ba ka bane to cikin larabci akwai fi'ilan da ba su bukatar wannan raja'a ya dawo sannan kuma raja'ahu ya dawo da shi ba a buƙatar sai an ƙara masa alhamza ko shadda in ba wani dalili ya buƙata buƙata dalili kuma ayat qur'ani ba wai wani ba abana nan Allah ce fa in raja'aka Allah bai ce fa in arja'aka Allah ba bai ce fa in raja'aka Allah ba dan jami'a mai larabci ya san dan jami'a kullum yana fitowa da larabci ce ai mutane ba su iya larabci ba to kai ba to kai kai qur'ani ya larabci eh kai alqur'ani ya larabci ila ba ta fahimci to almuhimmu dai fa in raja'aka Allah ba dole bane kace fa in arja'aka Allah wannan larabci yau da gobe zaka ga dalibai ilimi suna amfani da shi wanda wannan kalma ma akwai kalma ta waqafa ila fata an fahimce ni kalma ta waqafa tana nufin mi ya tsaya ko ba karan bane to sai ka ji mutum ya ce auqaftuhu na tsayar da shi ko waqaftuhu ko ba karan bane na tsayar da shi wannan ba a bukatar shi waqafa ya tsaya waqafa hukuma yayin ya tsayar da shi don Allah ya ce waqifuhum innahum mas'ulun bai ce auqifuhum ba bai ce waqifuhum kun san larabci nan dole sai ana tabo shi saboda akwai yan jami'a masu cin kansu almuhimmu dai to fa in raja'aka Allah idan Allah ya dawo da kai raja'a yarji'u sai a ce arraj'u shine dawowa Allah ce was sama'i dhati raja' wal ardi dhati sada sannan kuma za ku ga wato alqur'ani na amfani da shi wato kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'una duk da yake akwai qira'a thumma ilayhi tarji'una daga cikin qira'atul ashra turja'una za a mai da ku tarji'una kuma za ku koma ina fata an fahimci sannan ana cewa arruju'u in an ka ce raja'a yarji'u sai a ce ruju'an ya dawo ina fata an fahimci to ya an ka ce ruju'an na wancan ne wanda Allah ji in an ka ce kuma arrajul shi ne wancan na muta'addi innakum raditum bil qubuli awwal marra ku kun yarda fa in raja'aka Allah ila ta'ifatin minhum in Allah ya dawo da kai zuwa ga wata jama'a ta'ifa asalin shi ismul fa'il ne na tafa ƙafa ya tufu ko ƙafa ya tifu namiji sai a ce ƙa'if mai kewayawa ƙa'ifatun mace mai kewayawa shi ne asalinsa an gane ko inda labina ta ƙau idan masu hun ƙa'ifun mina shirmani ta zakaru fa idan hun musulun amma sai aka yi amfani da wannan kalma don nuna jama'a mai yawa to saboda yadda jama'a suna kewayawa ne in sun kai jama'a su yi halaka ko mina na Allah ba alam kakka ce na faɗi wata magana da baka san da ita ba fa in raja'aka Allah ila dha'ifatin minhum fasta'dhanuka lil khuruj fa qul lan takhruju ma'iya abadan wa lan tuqatilu ma'iya adwa abadan malaman lugu suka ce tana nuna abin da zai zo gaba amma yanzu larabcin zamani sai da mutum ya yi amfani da ita a fi'ili ma'udi sai ce ma qultu hadha abadan ko ba kana bane sai suka ce to gaskiya wannan kuskure domin ita abadan tana nufin abin da zai zo gaba to in ka ce ma qultu hadha sai dai ka ce qattu amma ba ka cewa abadan domin zancen wato fa in raja'aka Allah ila ta'ifatin minhum فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي عدوا الخروج يوزوا للوكتي سوى قبلي كما كان بني جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تنزوا قبلي أما مجمع اللغة القاهرة babban majma da larabci sun ce ya halatta wasu larabawa suna amfani da shi amma kalilan ne na da ba ka da bari to tun da kalilan ne na da ni ba ka da ba amma ni na so yi da Qur'ani ko ba haka bane to faqrudu ma al khalifin ku zamna tare da waɗanda suka zauna suka kifita shine man khalafa sai malamai suka ce to wannan kalma ta al khalifina tana iya ɗauka al mutakhallifu wanda ya kifita wajen yaki المتخلف كده ودسكو ce faqqudu ma al-khalifina ku zauna tare da lalatattu domin khalafa wani lokaci na nufin abin da ya lalace har ko abin da nashi ya canza koyin shi ya canza ko baka nan bane ya zo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam la khalufu falisa'i ko baka nan bane atyabu inda Allah min rihi miskatu da gawancan khalafa ya lalace to duk mutumin da ko ya zauna tare da mata ya kifita wajen yaki ayyadan ya lalace kuma ce ya tambadi da Hausa ko ba ka bane a nan akwai matsala ta luga da matsala ta usulul fiqh ita ce kamata mu faɗa sai mu wuce gaba shine cewa waɗanda suka zauna ma al ana iya ɗaukar sun zauna ne wato tare da mata domin mata ba su fita wajen yaki ko ba ka bane ba a wajen fita musu wajen yaki ba yara kankana ba su fita wajen yaki tsofaffi ba sa fita wajen yaki da masu uzuri ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وما كان بني وأن أن أوكي مسلم توسي أنك تفقر دوم الخالفين دومين بقى تفقر دوم الخالفات بقى mata kenan saboda ba mata ɗaya ne an ba su fita ba akwai maza akwai mata sai an kai taglibi janibin zukuri ala janibin ina gaka ce qur'ani yayi kuskure ina fata ku ce dan ka san wani in abin da bai sani ba zai zabure ce to yasa an ka faɗi wannan a akwai maza akwai kuma mata sai an kai taglibi janibin zukuri ala janibin ina ba a ce faqrudu ma al khalifina wal khalifati ba dan saboda taglibi janibin zukuri ala janibin ina يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين من الخاطئات ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بيتي وكانت من القانتات أنا لما مجي آية كرشي يا فرد فيها ولا تصلني نعم مجي كرمتها
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون نعم شيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي ليزو أتكن تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن والجن فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج yace Allah ya yi waɗannan mutane uquba waɗanda ba su yi yaƙin tabuka ba cewa ba za a bar su su yi yaƙi tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ba za a yi musu izini su fitar da shi ba ba za a bar su su yaƙi tare da shi ba yace li anna shu'umal mukhalafa yu'addi ila fawatil khairil kathir shukumci rashin arziki na sabawa ko mutum ka saba ma zaka ganin zaka samu matsala da shi to balantana ka saba ma Allah subhanahu wataala yace to irin wannan shukumci Allah ya yi bayanin sa a cikin ayoyi daban-daban sai yaqulu al-mukhallafuna idan talaqtum ila maghanim litakhudhuha da'una nattabi'ukum qul lan tattabi'una kama lakum qala Allah min qabl wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya kaga sun saba an saba musu kuma ayoyi suna da yawa cikin alqur'ani masu irin wannan معنا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين فليحذر الذين يخالفون عن أمره an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim musibar da take samu mu saba ma ayoyin alqur'ani musibar da take samu mu saba ma sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in muna son Allah ya tabbake mu mu dawo mu yi aiki da alqur'ani mu dawo mu yi aiki da sunna sai kaga Allah subhanahu wataala ya tabbake mu an nuna min lokaci ya yi sai mu yi haƙuri yan uwa sai sati mai zuwa in Allah ya sa akwai rayuwa abin da muka faɗa ya zama tore ne Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh